الحمد لله الحمد لله عز ربا وخالقا كتب السعادة لمن حرس على دعوته وطاعته وجعل العزة لمن خدع لسلطانه وعزمته نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا إلى ربه وأجاب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع الآل والأصحاب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأولى الألباب ومن تبعهم بإحسان والإيمان إلى يوم البعاث أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعرفوا ما للمسجد من مكانة عالية وهرمة عظيمة فهي بيوت الله رفعت قواعدها على اسمه وحده فيها يعبد ويوحد ويوحد ويعزم ويمجد هي معبد رحمته وملتقى ملائكته والصالحين من عباده إنه المسجد تلك البقعة المباركة والأرض الطهور نتحدث عنها حين نسي كثير من إخواننا تاريخ ودور مسجدهم أيها المسلمون حق علينا الاعتناء بمساجدنا لأنها مظهر فلاحنا وعزنا وفخرنا فلنعتني بها أكثر من بيوتنا واستراحاتنا فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في دور أي في القبائل وأن تنزف وتطيب عباد الله والعظم فضلها وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسنن والأحكام ما يحسن التذكير بها رعاية لحرمتها وتذكيرا بحقها فخذ أيها المسلم بعض الأحكام المساجد وتعرف أمام وتعرف على ما يجب لها وما يحرم منها وما يحرم فيها وما يستحب فيها عباد الله يستحب لكاسد المسجد أن يتجمل لصلاته فيما يستطيع من ثيابه وإيبه وسواكه قال جل وعلا يا بني آدم حزينتكم عند كل مسجد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق من يتزين له وعلى قاصد المسجد للصلاة اجتناب الروائح الكريهة في ملبسه ومعكله وجسمه فلا يؤذي إخوانه المصلين بنجل الرائحة فمن أكل البطل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن المسجدنا فإن الملائكة تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم وعند اللبس الجوربين يتأكد يتأكد المسلم من عدم النتن رائحتها فأكرم بعبد يأتي بيوت الله مطهرا متطهرا متنزفا تفوه رائحته طيبا ومسكا وعودا والماشي للمسجد يخرج إليه بالسكينة والوقار ولا يشبك بين أسابيه حتى وإن سمع إقامته فإنه لا يسرع إليها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاعتموا ومن السنة تقديم الرجل تقديم الرجل اليمنى دخولا ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قدم اليسرى وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم افتح لي ابواب فضلك ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وجوبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وإذا أقيمت الصلاة فيحرم عليك أن تشرع في نافلة أو السنة الراتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أيها المسلمون المصلون في المسجد كلهم سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحب به وليس لأحد أن يتهجر مكانا فيدعو حاجزا ثم يخرج من المسجد كذلك يحرم المرور بين يدي المصلين لما فيه من تشويش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يكف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة وعليه كذلك أن لا يؤذي إخوانه بتخطي ركابهم ومدايقتهم ومزاحمتهم ومحاولة اقتهام الصفوف عليهم فقد جاء رجل يتخطى ركاب الناس يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آزيت وعانيت عباد الله ومن التشويش والإيذاء الذي أما وتم في مساجدنا وقطع عليهم خشوعهم وسكونهم ما يصدر من الجولات من الجوالات من مقاطع الغنائية ونغمات الموسيقية فوالله يا إخواني لقد آزت مسلين أيما إيز أيما إيزا فعلى كل مسلم أن لا يدنس بيوت الله تعالى بهذه النغمات المحرمة والأجراس الشيطانية وليتخلص من شرها واسمها فهذه الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أين هم من قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا فلا تفسدوا خشوع المسلين فتكونوا من الآثمين وتحملوا أوزار أوزارا مع أوزاركم ساء ما يعملون نعم قد تنسى جهازك مفتوحا ولكن الذي تعثم عليه أن تتعمد نغمة الموسوقية فهذا بطوئك واختيارك فل فلم تكره أو تجبر عليه جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين المتبئين لسنة سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من استفى أيها المسلمين موضوع hudubar yau shine bayan cewa ɗakin Allah ko gidajen Allah su suka fi dacewa a girmama su guri ne da ya kamata mu bashi matsayi da daraja guri ne da ya kamata mu kula da su ya ku bayan Allah da farko dai mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu tsaya akan dokar Allah subhanahu wa ta'ala mu yi mashi da'a mu yi mashi biyayya bayan haka mu sani cewa kun ga masallatayen nan suna da matsayi daraja alhurma mai girma domin su ne ɗakunan Allah a bayan ƙasa an gina su ne domin a kaɗaita Allah shi kaɗai a bauta wa Allah shi kadai a girmama Allah shi kadai nan ne magangarar samun rahama duk wata rahama da albarka to a nan ne ake samunta masallaci nan ne mahaɗar mala'iku da bayan Allah na ƙwarai wannan masallaci guri ne mai albarka guri ne mai tsarki saboda haka shine za mu yi bayani akan mahimmancin waɗannan masallaci domin da yawa da cikin 'yan uwa sun manta ko sun jahilci tarihin masallaci da matsayin masallaci da rolin masallaci 'yan uwa musulmi wajibi ne a gare mu kuna da masallatayenmu nan ne gurin samun babban rabonmu nan ne gurin albaharinmu nan ne gurin ɗaukakanmu ya kamata a ce mu kula da masallaci fiye da ɗakunanmu fiye da gidajenmu fiye da masabkanmu na hutu ya tabbatar aisha allah ƙara mata yarda take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci da a gina masallatai a cikin garuka a cikin unguwanni a cikin ƙabilu ma'ana fi duwar ma'ana fi ƙaba'i saboda haka uwa masallaci yana da girma yana da falala dalilin haka ya sanya muke so mu dan tunatar da ƴan uwa wasu sunnoni da hukunce-hukunce wanda ya kamata mu tunatu a kansu sa'annan mu kula da su saboda mu kula da haƙƙin masallaci mu ba masallaci haƙƙinsa kaɗan daga cikin waɗannan abubuwan da yake wajibi mu kula da kuma wanda suke haramun ne mu ya isa masallaci na farko ana so ga duk wanda zai zo masallaci ya yi wanka ya yi ado ya yi kawa ya sa turare ka fito masallaci kana kamshi ka fito masallaci kamar yadda kasar in za ka hira wajen budurwarka ko bazawararka yadda kake yi to ɗakin allah ne ake so a yi haka dalili umarni ne na mahalicinka allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku ƴaƴan annabi adam ya ku zuriyar annabi adam ku ɗau ado da ƙawa da kwalliya a lokacin da za ku je ɗakin Allah a lokacin ake so ka yi ado ka yi kwalliya a nan ne ake so ka fesa turare a nan ne ake so a jika da ƙanshi saboda haka ni ka san darajar mahalicinka ka kula da ɗakin mahalicinka a wani hadisi da abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda yake cewa manzon allah ce idan mutum zai sanya tufafi to saboda haka ya sanya riga da wando sa'annan kuma ya haƙƙi ne a gare shi ya kula da kawa a wanke su a goge a sa turare bayan haka na biyu duk wanda zai zo masallaci ana so ya nisanci duk wani wari abin kyama duk wani abu da ɗan uwanka zai kusa da kai ya ji wari to ba a san shi musamman ma alal misali yanzu irin ma'aikata a ce kana aikin makanikanci ne kayi dakon-dakon da kayan mota da bakin mai da waye da sauransu a'a ko kuma kai mai kira ne ka zo ka sha kauri bai kamata an kira masallaci a ce ka sako ɗakin allah da wannan tufafi kamata ya akwai kayanka da ka keɓance su ana kiran allah ana kiranka aka ce hayya allah salahi allah fala ka je ka wanke ka tsarkake ka zo ɗakin allah saboda haka bai halatta mutum ya zo da wani abu yana wari a jikinsa ne a bakinka ne a abincinka ne a kaza ne wannan haramun ne kwata-kwata mutum ya shigo masallaci yana kauri ko yana kanni ko yana wari da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ko kurs mana kun ga waɗannan abubuwa ne da suke halal mutum amma mazan Allah ce kadda ya kuskure ya kusanto masallaci kana wari ka ci albasa ko tafarnuwa halal ne kuma lafiya ne magani ne amma ka ce kaka zo masallaci saboda ne mutane bayan Allah za su cutu manzon Allah ya ce mala'iku suna cutuwa da irin abin da ɗan adam suke cutuwa ko kuma mutum ya zamana bai yi buroshin ba kwana da kwanuka yana warin baki mutum ya shigo masallaci ya shiga saku mutane suna yin sarhi da suna kauce maka dan uwa wannan bai dace ba ɗakin Allah ya kamata in za ku to ka je ka nemi makalin ka yi buroshi ka yi asuwaki da kyau haka kuma da yawa za ka sa mutum gashi ya yi fafas amma mi ya sanya safa ma'ana suseti to susetin yana ɗauyi ka shigo cikin masallaci da shi shi ma haramun ne ɗan uwa ka kula tabbatar da susetin ka kasan yaji fes yake yana ɗan shi ka shigo masallaci ka ka taka ka gusa wari a cikinsa haka na abu na gaba ana so ga wanda zai je masallaci saboda haka mutum in ta san samu ne ya tafi da kafa sa'annan kuma manzon Allah ya ce a tafi da nutsuwa sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya ji iqama kada yi gaggawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza sami'tum al-iqama famshu ila salah wa alaykum bis-sikina wal waqar wala tusri'u fama adraktum wasallu wama fatakum fa'tum manzo Allah ce idan kuwa ji kiran sallah eh idan kuwa ji iqama an tada iqama to ku zo masallaci kuna masu tafiya da nutsuwa kada ku yi gaugawa abinda kuka samu ku sallata abinda ya fice ku sai ku ciko inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba a so mutun ya zo masallaci kana haki ka shiga sallah kana da sauransu ana so ka zo a nutsi duk waɗanne yana da cikin ladubban masallaci yana daga cikin sunna idan mutum ya zo masallaci ya fara sa kafar shi ta dama wajen shiga ya yi sallama ya yi salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sana ya ce Allahumma fita hali abuwa bu rahamatik wanda ita ce karantarwa suna ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idan za ka fita ka fita da kafar hagun sa'annan ka yi salati ga annabi ka yi sallama ka ce Allahumma ifta hali abuwa bu fatalik saboda haka haka idan kuma mutum ya shigo masallaci kadda ya zamna sai ya yi raka'a guda biyu wajibi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci to ya yi raka'a guda biyu kafin ya zamna ko da liman yana hudu ba domin wani ya zo manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah yana hudu ba ya zamna sai manzon Allah ya ci nuna shi ta tashi kai raka'a biyu saboda haka ana hudu ba in ka shigo masallaci kai raka'a guda biyu haka kuma idan aka tada ikama haramun ne mutum ya yi ai ma'ana ya yi wata sallah ya kabarta nafila ko da sunan rawatib wannan kurakure da yawa ƴan uwa ana yin su a masallaciya musamman ma da asuba zaka mutum ya zo sallah asuba da yake ana tsawaita da sai ga mutum bai yi rakatul fajr kuma sai kuma gefe guda haramun idan an ƙara ikama ba a yin kowace sallah a cikin wannan masallaci mu hadisi ne manzon Allah ce iza uqimatu sala fala salata illa al maktuba da an tada ikama manzon Allah ce babu wata sallah sai wannan maktuba ta farallin da aka sanya kenan saboda haka in ka zo masallaci goda kana so kai nafilarka to koma baya dauki ka guda can waje ka je kai nafilarka sai ka dawo amma ba a yin nafila ana cikin wata sallah saboda haka abu na ga kuma uwa musulmi masu sallah a cikin masallaci daidai suke babu wanda ya fi wani duk wanda ya ziga zuwa guri to gurin shi ne shi ya fi dacewa da shi bai halatta ga musulmi ya zo ya tsare guri ya kawo wani abu ya ajiye ya ce kawai wannan gurin shi ne kuma ya fita ya bari ka sanya alamu muna yi amma kurakure ne kuskure da yan uwa mu yi kokari mu gyara haramun ne bai dacewa mutum ya zo ya tsare guri a yi gurin shi ne ya ajiye tafi ko ya ajiye hula ko ya ajiye ka za ba a yi amma dai muna yi to mu yi kokari mu gyara haka yana daga cikin abubuwan da yake haram fice gaban mai sallah ba a ficewa gaban mai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mai ficewa gaban mai sallah da ya san irin laifin da yake da shi zunubin da yake da shi wallahi ya fi mishi alheri ya tsaya 40 wanda ya rubuto hadisin rawir hadisin yake cewa ban sani ba abinda manzo Allah yake nufi kwana 40 wata 40 ko shekara 40 kai ko minti 40 aka ce maka da ka san akwai aiki kenan wannan yana nuna mana muhimmancin mu kula kada mu tsaya a gaban mai sallah haka kuma ‘yan uwa yana daga cikin sunna kadda mu zo sallah mu dinga ƙetare wuyan masu sallah ma'ana mutum bai zo da wuri ba kuma ke dinga ƙetare ka ƙetare da ƙetare da sauransu shi sanya ake so mu gyara safuffukan mu gabaki ɗaya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo wani ya zo juma'a sai yake ƙetare mutane sai manzo Allah ce zamna faqad azita wa alaita ma'ana ka cutar da mutane zamna saboda haka ‘yan uwa yana daga cikin jan hankali babban tashwishi babban abin da yake cutar da mu babban abin da yake hana mana nutsuwa a sallah ko yake sanya mu samu zunubi wanda ya dame waɗannan abuwa rashin nutsuwa da sauransu shine abin da ya shafi salula portable da yawa zan ga a salulolinmu za ga abubuwan na gamarsu ma'ana ta nufinsu ringinsu za ga wasu waƙoƙi ne da wasu kiɗe-kiɗe waɗanda ba su dace ba saboda haka da yawa salula tana cutar da masu sallah ana cikin sallah ka ji wani rakokokom kana cikin sallah ka ji wani kiɗa kakakaka duka waɗannan yana da kinin sharrin shaidanu ɗakin allah mun zo mushi da kiɗe-kiɗe ɗakin allah mun zo mushi da abin da yake haramu ɗakin allah mun zo mushi da ƙararrawa ta shaidan ya kamata yan uwa mu yi ƙoƙari mu tsarkake akwai zunubi wannan sallar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma hiya tasbihu wa takbir tasbihi ne da kabara da karatun alkur'ani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mu saurari wannan aya Allah ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina Allah ce kaga wanda suke cutar da mu'minai maza da mata Allah ce waɗannan mutane sun kambaci zunubi zunubi mai girma buhtanan mu wa isman mubinan kuma Allah ce da zunubi mai yawa saboda haka a zo masallaci kararrawa da sauransu ɗan uwa mai ƙoƙari kadda mu bata hushu'i ƙasƙantar da kai da tsoron Allah da nutsuwa ta bayan Allah a cikin sallah ka kwashi zunubi akan zunubi da yawa eh mutum zai iya mantuwa wani lokaci mantuwa ne idan mantuwa ne wannan kuma afallahu amma salam amma mutum ya sani da gam akwai abin da zaka iya gyara wannan son in naka wannan kidin kana iya canza shi ka sanya abu wanda ba zai ba shi na kada kada ba ba music ba ba abubuwa da sauransu kaga wannan abubuwa ne da zaka iya sai ka gagare yi to kaga anan kana da zunubi yan wa musulmi Allah ya sanya da ni da ku gaba gida muna cikin bayansa shiryayyu masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya ka sa mu ba mu aminci a cikin wannan ƙasa ta mu Allah subhanahu wataala ka wadatar da mu da halal game da haraminka Allah subhanahu wataala ka azabtar da kafirai ka jefa musu tsoro a cikin zukatan su Allah subhanahu wataala ka haɗa ka saba kalmomin su ka zabba musu da azaba wacce mai radadi Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka gafarta ma mumune maza da mumune mata da mumune daga dukkan da musulmai maza da musulmai mata Allah ka gyara tsakanin zukatan ka daidaita zukatan musulmai ka haɗa zukatansu Allah ka ba su fahimtar juna Allah subhanahu wataala ka sanya imani da hikima ka tabbatar da su akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala ka ba mu aminci da nutsuwa a cikin ƙasar mu ka dawwaman mana da wannan ƙasa da zaman lafiya Allah ka gyara jagororinmu shugabanninmu Allah duk wanda ya nufe mu da mugun aiki ya nufi aqidanmu addininmu ko shugabancinmu ko ƙasanmu ko al'ummanmu da wani mugun aiki Allah ka shagaltar da shi da kansa Allah ka maida mishi kaidinsa Allah subhanahu wataala ka sanya kullinsa ya kasance rugujewa ce a gare shi muna roƙonka ya sami ya rusau ya Allah ga sojojinmu nan ya Allah mun baka kulawarsu amanarsu ya Allah ka kare mana su sama da ƙasa ya wanda amana ba ta tozartuwa a gare su Allah ka kare mana jifansu daga sama daga ƙasa da ruwa Allah subhanahu wata'ala ka daure zukatansu ka dawamar da su ka ba su nasara wadda ke mai girma Allah subhanahu wataala ka sanya musu haƙuri Allah subhanahu wataala ka ba su nasara ka taimake su akan kafirai Allah subhanahu wataala ka ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wataala ka ba mu ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu waɗanda musulmai waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ka cikin su ka gafarta musu عباد الله وقوموا إلى الصلاة برحمكم الله السلام
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
da shi ba na yi kokarin da gani gaskiya ya fi suka da ake da ya kuma wanda shi shekarar da wakon kuma da sallallahu alaihi wasallam ba ya sa gyara Allah na ganin da kuma ka yi kokarin ka gyara sau da ita da dubai da su su kuma da mamu sallam ta yi wata da ta da kuma da kasar da ke da bukata insha Allah ta shi ba da ta ko da ta yi insha Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنجد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقدم بالحق ولا يؤذى عليك إنه لا يسلم من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصاعب الدنيا ومسك ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا عبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل زعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحزن الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداء واعداء الاسلام وانصر عبادك الموحدين اللهم اتي انفسنا تقواها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك من كل خير سالك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم اجعل هذا الملك امينا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا الملك امينا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا وعلمنا العمل والاستقرار في ديارنا واصلح اللهم ائمتنا وولاه امورنا واصلح اللهم ائمتنا وولاه امورنا اللهم من ارادنا واراد عقيدتنا وقيادتنا وعملنا وجماعتنا بسوء فاشكره بنفسي او اشكره بنفسي ورد كيده في نعمه ورد كيده في نعمه وجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء وجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء اللهم انا نستغفرك جنودنا يا من لا تبايع ودائعه ويصدها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yawan musulmi alhamdulillah muna ƙara godiya da Allah ya nuna wannan cewa yau ga shi an buɗe wanda ɗaya ne shi ta abokinsa ba da farko sai na bokansa. Farko muna ƙara godiya da Allah su hana wata da kuma godiya da ‘yan uwa waɗanda suka ba da gudunmuwarsu da waɗannan ɓangare tun daga jagorori shugabanni sauraki da har zuwa ma'aikatan gudun da sauransu da kuma dole su ya insha Allah game da wasu yan uwa za mu gabatar da imam da kuma na'ibinsa da kuma ladar abu insha Allah imam bismillah sauran ba insha Allah ga imamu da aka taba abu shi ba na hadi bashir ai kabara aka zauna ina na yi bismillah sai ga na yi masa insha Allah shi ko Usman a Alhaji Bani a takbir sai kuma cikin ladan shi ne kuma ranar yawon insha Allah waɗannan su ne imamu da na yi masa da sauransu to kuma ya ma ga da wasani wuri kullun ɗakin Allah dole yana da ko a gidan kana da da kulawa da da kuma ya kana da saboda haka masallaci an san na ayyukan gwamnati ɗan uwa da da salatu da da da tabbas waɗanda insha Allah su ne a ƙarƙashin sa za a kuma kulawa da masallaci na farko shi ne imamu na biyu na ibusa na uku na na hudu akwai hamza na biyar akwai mishi na shida akwai rabiu na bakwai akwai malam abba na takwas akwai ɗan'uwa ɗan'uwa musa insha Allah waɗannan su ne insha Allah waɗannan kwamitin masallaci za su zauna su kula da wannan tattalin masallaci insha Allah kafin nan insha Allah kafin nan insha Allah akwai munasabar kungiyar wajen da suke wani ne za mu ba su da yi amma kafin nan akwai wakilin provisor da ɗan uwa da baki da suke a nan wanda suke sai aka aiki za mu ba shi ko da mutum ko kuma zai yi wa da mutum ko da ba da ya kuma su ko su ne gaba ɗaya masu hawa insha Allah ana sa ka da ake.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله وجاك الله سبحانه وتعالى في كلام المنوتي وصلى السبع والجمعة ويقول صلى وسنة البدعة wanda suke wani makaranta muna godiya duk wanda suka kama haka yi wannan masallaci da wannan manhaji da shugabanni da mawaƙa duka muna godiya da sakan abubuwa da jannatin da su salamu
to insha Allah sai kuma dawoyi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوة الأعزاء نحن في يوم الجمعة 25 من شهر يوليو سنة 2025 الموافق في 30 من شهر محرم سنة 2027 نحن اليوم في حفل الكتاب في مسجد المأوى الذي جاءنا من فرد جمعية تاجر لدولة الإمارات العربية المتحدة وقام بالإشراف على تنفيذ بناء هذا المسجد منظمة الرابطة الخيرية الدولية. هذا المسجد كما تشاهدون يتكون من أشياء كثيرة يتكون من الفرش والمصاحف ومكبر الصوت والأمامات وغيره وقد تم وضعها كلها والحمد لله على هذا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك في حياه المتبرعين وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. A takaice bayanin da muka yi a larabci shi ne bayan godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara gina wannan masallaci kuma da gudunmuwa ta hanyar da ita wajen ce wa kake cewa arrafa tattaki da rin yami da shugaban da ake mustapha kiri da kuma mataimakin shi bayan hari wanda mala abba ya gina shi wannan masallaci a nan niwa gina da wannan wani shi muna godiya da allah subhanahu wa ta'ala kuma ga su ɗan uwa wanda suka nema a gina wannan masallaci da gudun wanda suka kawo wajen daidaita abin cikin sauki kuma aka yi shi yadda ya kamata kuma ga shi masallaci ya tabbata duk abin da ake bukata a masallaci ya mu da aka sa mazan matulai an akwai abubuwa da ake bukata a masallaci irin su karatu irin su mukabbir sautin da suna lasfika da ƙwar'andai da ban aikin sauransu komi ya tabbata komi an yi alhamdulillah an sauki ita wannan amana wannan kuma ya rage ga su wanda kwamitin da aka yi kenan ya su gaba da duk goma wannan amana su ɗan uwa mutanen dubai wanda suka ɗauke wani ginawa muna zuwa da saka su ɗauke kuma muna fata allah aro kuma mai na tsere bayan su da yawa inda gaskiya suna gina gina da yawa a bana masakatan da suka ya ce da gida wani masallatai irin wannan da sanabuwa da wani da allah a rasu da barka kuma a wani cikin wasalamu alaikum wa rahmatullahi
to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana sa ka da insha Allah akwai wakili sarki da ya zai zo amma mu samu zuwa wasu gobe kusa da ya sarki ba suna karɓa a cikin insha Allah to insha Allah Allah sa ka da ne yan uwa a cikin da kulawa waɗanda suka ba da gudun wasu Allah sa ka da su ne a cikin nisa da hasala tun daga jagora har zuwa ƙasar baki ya Allah sa ka da ne salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yawa insha Allah kuma an ce mambar komiti za su zauna ai mambar komiti ke da za su zauna insha Allah to za su zauna idan su zauna na mambar komiti
وعليكم السلام يا لورا السلام عليكم السلام suna lafiya da yake abu na mushina da duk abu na tsayi mushina mun gane assalamu alaikum masha Allah assalamu alaikum nace abu da yake na mushina da duk abu na tsayi ala masha Allah alhamdulillah shugaba ranka dade shugaba a baba da nono ba assalamu alaikum wanda ce duk abu na mushina da duk mushina duk assalamu alaikum assalamu alaikum ya Allah eh abu namu ne abu namu ne masha Allah fadila shekara kai ba shugaba ka ce zauna a zama abin da suke ba